suna da tabbas a jirin yardar suna wannan littafi kafin mu ci gaba da fasali ko mu sha kusa na mutaki na mika sako na godiya da bangajiya da kuma fatar Allah ya saka da alkhairi ya sa ni zani kyawa ayyuka na goyon baya fatar alkhairi da sauran al'amura da suka faru na abin da ya shafi jikin gida a yau Allah ya saka mu kowa da alkhairi kuma sanya abin da aka yi a zani kyawawa ayyuka sai abu na biyu ranar yau sami karatu ba ino sai da roma suka ci mai wadda take ake kazo da gaggawa daga kuma na fara na yanzu kamar yadda sun muna cikin garkauci tare da cewa ba da muka fara sanda na ci ba amma ne ya sake mutum gargari da gaggawa sai ya haikwata cikin garkauci da kenan muka wuce hukunci muka kwana gama abin da za mu yi alhamis mun ci bai maka ba muka waye gari kuma muka dan karkare da sassafe muka wuce platin sai kuma kuma ne muka dawo ma da daddare amma na fatan nan ta kuma rasa kullum rashin karatu da musamman kan taso sai ya kare da kan wani ba masu tek cewa da ba mazali ba to kamar yadda ce wannan shi ne darasinmu na da takwas sannan muna cikin babban baji na tara zai ke tattauna matsaloli na kaciya za mu tashi a fasali na goma sha hudu fi qitalin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da kaciyar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kaciyar annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum a haka ne ga kamar wata matsala ce wacce ba ta da wani muhimmanci cancan a jara don kulla mai irin wannan matsala ba ne kuma da mai san san me yasa suka yi ya haka wannan matsalar ta cewa an yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kaciya eh wannan haka ne yaushe aka yi mashi nan ne wannan ke tasowa yaushe aka yi mashi waye mashi to da yaushe da wane ne da su ne a ciki wasu suka ma halaka har wadanda yake cewa mulki dai waɗanda ba su da addini kwata-kwata zindikai ne zalla kuma musulunci suke yasa ƙananan da duk abin da suka samu iko sun maka neman wannan matsalar da mutum zai ganta kamar ba ta a tayar da kura ba suka fake da ita suka ci mutuncin annabi suka sassage shi suka rena mata hankali suka wulaƙanta kai kalmomin da suka faɗa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da cewa waye mashi gajiya ya shafe mashi gajiya da suka rage bangaren da bai tabbata ba to kan wani da shi ba zai iya daidaita su ba saboda munon shi duk da kai maimai ne na ka ba kai kake zohon ba na ta yaka ba kamar na su wannan rafi ne da take da kisa kuna kaza kuma da bai na bai wa wannan ba ne matukar muhimmanci da kuma bibiyar matsalar da kwalkwale ta na abin da zai fitar da musulmi daga shubha ko tsamar da shi daga halaka ko kuma tona asirin wadancan mulhidai da suke wada da suke fakewa da wani bangare da ita wannan matsalar suke abin da suke game da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yake ta fasalin mu na goma sha uku ya zo daidai da kafira na sallallahu alaihi wasallam yace wa qad ikhtalifa fihi ala aqwali an ci sabani game da wannan matsala cikin zartuttuka da dama mutum zai yi duba za ta ba shi hada ya kai da riba da mujalladi na farko alima tun lafai ma wancan littafi na shi ya tattauna wannan matsala kuma da ana yi shi kullum kai din da yake da yake ta ita wannan matsala cewa an yi wa annabi kaciya ko waye mashi kaciya kuma da ne tattauna ta a matsayin matsala ta gajiya matsala ta sabani wani ya rike wannan bangare wani ya rike wannan bangare wani kuma ya rike can bangaren a hadu ha ɗaya daga cikin waɗannan matsaloli shine an ɗauko wani da maftuna cewa wai an mai da nabi sallallahu alaihi wasallam ya da kaciya shine ce wai ba ma tura da ake da zamu zo kuka ce an ɗauko wani da maftuna matsalar farko shine an kai kuma san Allah sallallahu alaihi wasallam da kaciya na fi ba ba a ba wasu yi mashi kaci. Wasani مسألة خلافية تبيو أن جبريل قتله حين شق صدره dan sai malaika jibrilu shine ya mashi kaciya a lokacin da ya sami jiki lokacin yana gidan halimatu sa'adiyya a matsayin abin shayarwa wanda ake ne ga wannan lokaci ne malaika jibrilu ya zo ya kama shi ya kwantar da shi wannan samun kirjin nashi da yi da cire wani abu a cikin zuciyar shi to shi ne sai ya haɗa da yin mashi kaciya sai zama na ya yi mashi operation guda biyu ke asali fahimta ta uku anna jaddahu abdul muttalib khatalu kakan shi abdul muttalib mahaifin mahaifi ko to suka ce shi ya yi mashi kaciya ala adatil arabi bisa al'ada ta larabawa da fita ne a wulanihim game da yin kaciyar yayan. Mai waɗannan maganganu guda su ne maganganun da kusan duk inda kake su za ka gani. Shin da kaciyar shi aka haife shi, za ka maganar wani wanda ne mai kafin su ba. A'a, mala'ika Jibrilu ɗin ne mutane ne waɗancan shekaru biyar shida? Koko yaya a cikin yake? ko kuwa a'a kakan nashi ne ya jagoranci mashi gajiyar don na ce kakan shi mashi gajiyar wani ne ko aska da wane ne a'a shi ya bayar da izini shi ya zaɓi wanda zai yi shi ya sa lokacin da za a yi kuma ku zaɓi to da ya zauna a ƙarƙashin kafalar makakan shi abdul musalim kamar yadda al'ada ce ta larabawa a irin shekaru na tafi sallallahu alaihi a wannan lokaci da kuma shikaciya iyaye ko iyayen iyayen suka jagoranci cewa a zuwa wa yaro kaciya mana ce wani hamdin kurka ili hadhihi al-aqwal mu anan za mu ambaci ma'abuta wannan magana wa hujjajahu sannan nazkuru hujjajahu za kuma ambaci hujjojinsu me yasa suka ce da kafir ta kai ne kun hasu burhanakum in kuntum sadiqin me yasa suka ce malaika jibril ne mai hasu burhanakum in kuntum sadiqin sanan me yasa suka kasance mai wannan makarun kuma kuma kawai wanda ya tsabe shi dan ba zai ka zo ka ce da kace ta kai ne shi sai malaika jibril ya gana mashi sai ka kai ya gana mashi wannan makarun ne da ba za ta taba hasuwa ba dole a yi tarfihin ɗaya ko ba ra'ayi ba ne ba za a yi na hakimun turmidi ba ko wasu masu kama da shi ko mutum ya hau da da kwayoyi na son ke zaɗi wanda ya kuma kaushi kaushi da ke a dole za a nemi wane ne ya fi kwara na dalilai ya fi hujja wane ne malamai magada annabawa suka rinjayar abin da yake da dalili dogaro da dalilai ko hujjoji ya ce ba ma man kala amma wanda ya ce wani da makuna an haife shi ne da kafiri ba ta tuni a hadisa sun kama hujja ne da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da dama kada kuma yawan hadisan ba mutum tsoro inganci shi ne wani yawa a haka a ɗaya daga cikin hadisan shi ne ba rawa wa ko umaru wa ko umaru abdulbar ibn abdulbar shi ruwaito wannan hadisi a cikin at-tawhid haka yi muna zakira cikin tare ko ne mashi haka yi muna aji a cikin al-kabi haka imam al-bayhaqi a cikin dalail nubuwa haka imam hakim a cikin littafin al-mustadrak wa al-sahihai dukkanin su sun fitar da wannan hadisi yake cewa fakana wa qad ruya hakika an ruwaito أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا أجوى النبي صلى الله عليه وسلم كاتيا أم حيث النبي صلى الله عليه وسلم أنا كاتيش كانت رأيه يا أبويد إذا تا ربنا نازلش أتشي يا أتشي كنا kaga dan kaji kariya sai ka ce da amma sun kuje da cewa an ce ne ina hadisi Abdullahi ibn Abbas wannan magana daga hadisi Abdullahi ibn Abbas an hadisi Abbas ibn Abdul Muttalib daga mahaifin shi Abdullahi bin Abbas shi ne Abbas kuna kula mutane kare shi ta kone da Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama maftuna an haifi manzon Allah zara min Allah su fita gare shi da kaciya masrura wanda aka yanke wasiya an ce al-masruru shine daga al-surrat shine wannan tsakiyar abin nan cibiya to shi an haife shi an riga an mashi yankan cibiya kafin ke da bai da bukatar alƙadila na ce alƙadila ya ce wata ke karɓar haihuwa tare da cewa akwai alƙadila da wata karɓar haihuwa da shi wannan maganar ba ya san da ma ba ne karɓar su ce ga da san hadisin bai tabbata ba suna ka da tasiri bai tabbata ba suna ka rike ne su maganar an haife shi da kaciya wannan hadisin bai sai tabbatar da wannan maganar wani aka ana neman wani hadisin na farko ya faɗi maganar an haife shi da ya yanke mashi cibiya shi ma hadisin bai yi ba zai iya kai bantan shi da nan bangaren ba muna neman wani da zai zai tabbatar da haka ya kali ya ni babban musurra in an ce masurur shi ne wanda aka yi kewa cibiya ba da mazalika jadda ko abdul muttalib sai ka kai da abdul muttalib ya mamaki wannan abin ya burge shi kuma insha Allah an haifa mun yaro unguwar zoma kuta wanda ne kuta yaro ya zama insha Allah وقال سيدي ليكونن لابني هذا شأن عظيم لبيتن الناوى أقوانا أتاكي زمنا له بشأ شمر وبشأ أي أي أي كوائر منا شيء الحاكم أسكن المستدرك سوى هذا حديث صحيح إسلامي ولم يخرجاه وقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا الإمام حكيم بن ولد شرعين كتابي هذا أنه شعر أن حديث يا تبتا تتشار إلى البخاري ومسلم وهذه مسلمة تشيبا وكذلك تكتب ما شاء الله وهاشم نعين التي ما تتساوي هذا أنا لما لما تسكي رويتو حديثه masu tantance masu roito hadisi zuwa gidan akwai mutashaddiduna yan zafafawa wata kawai nan ya ganka ka sai shinkafar ka kana ci gari da kwano da hannun hagu kana zuwa cokali da hannun dama kuma kai inda da zaka ci amma dai anan sai ko akan teburi ka ɗan rawa duka ka ajiye a gefe shi ka sa ce zai ce ba za ka kuma hali ka gaba ka da kirki abin da kake ci a cikin mutane shi bai ma yadda da kai ba za ka yi wata da ƙarya kaga wannan ai ya matsa wannan ya matsa girma da mutane a mutane ba to akwai ko masu masu abin da ya karya ce kawai ya yi to bai taba yi ba yana ya ne kyau a'a to shi har gaskiya na sassautawa za ta inganta wanda za ta zama inganta wanda za ta zama ba shi za ta yi rubutu musamman a kan da ka dace a kare da wani hakim wa sahabu al-imamu zahari وقال الألباني وهو كما قال نسر مساكا ومنين جسير إنجتا ورد حكمي الحمى سهلي يوا حديثي كوكو يبايا كان تعبد ديوا تعبد ديوا الحمى حكمي لكن يبا ونقول يبايا نيباشي shine alhamu sahali ke cewa kaga ya samu ya fahimta abu gida ba sai in alhamu hakimi ya magana sai imamu sahibi daga baya shi kuma sai zo ce to ina da ra'ayi shi ne shi al-imamu sahibi ya ce ma a alam sihhata zalika an iya sani na da ilimin hadisi ban san wanda ya dinga zalika ba ko ban taɓa sanin wata hanya kwaya ɗaya da aka roƙo ke ingantacce ba ya ce ba kai ba mutawatira dan Allah hakimi ya ra'ayi ce hadisin nan mutawatiri ne hadisin da bai da fuska sai da zamu yi kasan da kima ya za ka zo ka ce ma ya samu gata ne da gidan sarauta ko gari ko ko ko ko sun kere da shi a daula suna kama kire sai na rushe a liman fasa a yana ya liman haki ibn kakare ke ta cikin al-bidaya wa nihaya wa hada al-hadith fi sihhatihi nazrun gaskiya inganta hadisin nan akwai karatu a cikin ya nazari ni ban sallama ba akwai magana saliki cikin subulu al-huda wa najat yace sanad humayru sahi gaskiya na da hadisin da bai tabbata ba a takaice dai wannan hadisin bai tabbata ba to idan ai san da da safiya sai a ce a saboda ne ai ba wani dalili wannan hadisin shi wala ɗaya ne sai kuma kana muna filbar sai muna filbar da yake cewa shi yadda ya kawo a wani wurin a cikin littafin idan na asabiyya ليس إسناد حديث العباس هذا من الصاحب shi mai ruwan sahibu sai ta ba ta ma bari kuɗi isnadin wancan hadisin da ya gabata tsakanin Allah ba tsayayye ba ne kamfararren isnadi ne saka shaki dan ne dan kace ne kada yace wa kadu ya mawqufa yace to shi wannan hadisin mace amsa dan fakkar ya ruwaito shi marfu'i ne ya ce annabi ya faɗa ko to mace ta kidadde ne daifi ne wasu kai da shi kawai ce amma wannan hadisin mun samu abubuwan koyi mawqufi a nafsin kuma an ji abdullahi dan kuma wai yana kwali wala yasqutu aida ya bai tabbata ba aka sabar halin sabar halin kira kita da yin dari da zan kamance da malaman hadisi ke da iya zama da lafiya. Akwai kone istinadi, a ji wani cewa min ya baka wasu labarai baka gamsu ba kakka buga. Sai ka yi ta kabbuci. Amma duk da dari da zan ce ko mu shimfi da ƙarya. Za mu kashe miliyan biyar wajen kare kai amma kuma za mu sami miliyan bakwai. A buga kawai. Ya ce an karɓo da kawai wanda bukaci kawai. Sai a kuma a ƙarshe za ka haɗa miliyan bakwai za ka shekara shi miliyan na wuta balbal. To ka gama da wani ne da suke tattaciya shi bai kawo amma ce su zaka ne da Allah ne tabbata. Wai zai ce to wai kuma da wannan idan bai tabbata ba me da kawo ba. Kawai sai ya ja da ita shi bai samu hadisi ba sai ya ce a'a ai zai da bai kawo maka a nan babban da ta na yi fata maka ne ba za ka su ce a wani wuri da ta yi. yasa yake littafi da ɗansu al-mawdu'a ibn rajab yana da al-mawdu'a al-da'at da masdu'a fil ahadith al-mawdu'a ga dukkan ma da tabarina sai da talatin ahadith al-da'ifa wa atharu as-sayyi al-umma tiran kiran hadisan ƙarya da hadisai masu rauni da mugun tasirin sa kan al'umma kullum ibn ibn al-qayyim yake cewa حديث ابن عمر رويناه من طريق ابي نعيم حديث قبلان عمر انه رويت وجد حجر ابو نعيم حدثنا ابو الحسن محمد بن حدثنا ابو الحسن محمد بن احمد بن خالد الخطيب محمد بن محمد بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن ايوب الحمصي حدثنا موسى بن ابي موسى الحمدسي حدثنا خالد بن سلمه النافع عن ابن عمر قال daga imam nafi'u in sha magana na mana da imam nafi'u wani bakandar malami ne shi ne sama kuma sai rikin sa'a ko kuma ya sa'a sai zama ba baranan bawa ne na fitar da kuma kan ba yau ba ake zaɓa malami suna ka haka ne zai zauna a masallaci kira yake a zo a fashe ne amma ba za a ba saboda ba cikakke ba ne ba ya rafa idan idan saboda sai ba a ba malin kushi ya fito da mutumin nan kai da baicin malin ba za su taso ba malin kushi zai karba ta gaba ya wasa ya kuma ga jazo ana shiri da gaba na za a rena shi to wannan zaɓi ya cike a kan abu shaɗin farka da kone da nabiyu sallallahu alaihi wasallama masrura an aika annabi sallallahu alaihi wasallama da yankakkiyar cibiyar kakkiyar cibiya sannan mahsuna an haife shi kuma da abin nan da da kaciya wannan hadisi shi ma bai inganta ba da wannan isnadin bai inganta ba wanda ya fi muni a cikin su shine Muhammad ibn Muhammad ibn Sulaiman za su zai mana magana a kai tseren iya ce ta wajen mutum kudu da asinan kowa ba da kuɗi mutum ɗaya a ciki zai sa a kurkar ta hadisin bola ba na da kuɗi kamar misali yanzu a zuwa ce kamar sai yanzu ka zo ka ce wani shahararren makaryaci ya baka labari daga wanda ya tana shi kwarewa a karya na wuta na gaskari shi kuma daga wani bugan ke da giya sun ce a ce da rikin wasu hukun nan ko ba ne ba ka samu labarin yana ne wani na mutum imanin ila sai ne Muhammad ibn Sulaiman wancan Muhammad ibn Sulaiman hada huwa al-Baghazi shine Muhammad ibn Sulaiman al-Baghazi shi mutum ne da ya rayu a Iraq yana da ruwayoyi da yawan gaske sun ce wa qad sa'abu saurauna nashi وقال الدار القطني دار القطني يمكن كان كثير التدليل ينا يوم التدليل حقيقة التدليل كثير موجود تدليل كان كان يستقر نوعي كان يمكن ثم راجيا أقول تدليل يومي أنت تدليل شيني wannan hadisi da muke da shi tana so ya kai ga mutane amma kuma hadisin da ya inganta ba kai kuma kana so mutane su yi aiki da shi saboda muhimmanci to sai ka waiwaya su yi tsari kila malaminka kai karantarka malaminka bai da kyau in ka ce shi ya faɗa maka mutane za su dafi kula su mashi su gudu su gyare ka sama malamin malaminka kuma yana da kyau kuma sai aka yi sa'a kai ka haɗa zamani da malamin malami malamin malaminka sarkin da kai sai ka shiri malaminka amma ba za ka ce haddasa ni malamin malaminka ba sai ka ce kada kunan akbara na wani don kada sai karya to malamai kai tsaye suna ganowa za ku malamai wa wasu lokaci sun haddace hadisan kowane malami suna kana cewa wani kan yi za a faɗa maka wani ne ya sa ka ne ka ɗauki bukari za ka ga zai kawo maka cikakken sunayen wanda yake ruwa da gare shi sa duka zai zarge maka ta sani Suleiman amma idan ka koma kamar ta hadibu ta hadibu ko ta kare sai ka ga waɗanda suke amsa sunan Suleiman a wannan tabaka suke mutum bakwai wa yake nufi da Suleiman ɗin malamai sun san wa yake nufi tunda shi ne yake Suleiman kuma a bayan Suleiman ɗin yake daga wani lambar Suleiman ɗin kuka yi cewa a ce bukatun sa ne su biya wani su biya shi ma sun san waye ne mashi wannan malamin yana ta dali da dalin su wani hajinci ne suna ta dali su tattali su tasmiya ko tattali su rawi zuwan ko tattali ta dali su shiyo shi ne ka koya mugun malami don ka fito da babba ko kuma ka sai da istinadin sai da idan ba ku kwarar rai ba za iya ganowa ba a cikin manya-manyan malaman da ke da wannan dabi'a akwai al'imamu da amma akwai littafin musamman da aka wallafa da sunan shi tabaqatul mujaddidi gamayyar masu tadadi wanda tun daga farko haka ya ka rubuta da aka alfafe cikin wani dan wani yana tadadi ne kuma da yana ne bai akwai ko kuma ce maka wani ya riwaya daga wani baya da dalili amma idan ka ci riwaya daga wani ka biya hankali ko kuma idan wani ya maka haddasa ne kamar Muhammad ya ce wani isa ne tsira idan ya ce maka haddasa na ba ka da matsala amma in ka ga ya ce kala akwai ko ba me yasa ya ce kala to da ana zargi shi amma idan ba da yin mutum da dalili sai ya ga ce kala bai da matsala bai da matsala kuma yana da mamun bukari ka dauki hadisai za su kowa nuri ya ce maka kana irin wannan da wasu miya ko suka tara suka ce bukari ma yana hali idan su zai bukari kaunara irin su wancan auna da beri ko a kan amma a ƙi ba haka ba ne shi kawai bukari yana da irin naki tsari Al'amman Bukhari idan ba a makarantar ka ya zauna ba, ya kalmar da gaba ko ya mata hadisi ne ita cewa an tattaki ba. Sai dai ce kula, ka da kula. Yanzu da sannan ku yi zuwa gama sallah nan, kun kai sami da a Bukhari ne ku ga wani hadisi mai kyau ne maka amfani da za ka za ka za a tattaki kula, ka da kula ka sai karanta ba. Idan Bukhari zo riwayi ta da shi, tun da ba a koya mace ba, a gaban masallaci ko a wurin daura aure ya koya mace. zai ce gane malam wani kawai gane misali gane ishaq ibn amma yana da yawa amma nan ne ne zauna a makarantar da ta hadda ne ishaq ibn amma haka wannan hanya ce da shi mutum zai tattace cewa ba da dalili yake da shi ba da haka ne wannan malami kana kasirar da dalili to har jinsa bai ma da biyar ma yana yawan ba da labarin abin da bai ji ba yanzu dan Allah ka kama labarin mutum da yake ba labarin abin da bai ji ba wa rubba ma saraka da hadisa kai ko da dama ma an sha kama shi ya saki hadisi kuna jari ko ana sha kama shi da sakar hadisan malamai yawan farko da zai farko da zai shi kenan الخليل البغدادي يستوى لو أن القضية ببدأ تاريخ بغداد سنة الإمام الزاحم يتكتب في ميزان الاعتدال يقوم ميزان الميزان بين يقول حجر يي akan wanda duk ta fi da kawo da to yanzu mutumin da ya zama yana da irin wannan matsayi a islamance a kai wannan hadisi ba zai iya kai labari ba wani da amana wa kuma fasihu bi sunani daga cikin hadisai da ake da su waɗanda ake da suna tabbatar da cewa an haifa annabi sallallahu alaihi wasallam da kaciya ne abin da al-hadisi ya ruwaito ne sanadin shi min hadisi sufyan ibn muhammad al-sisi حدثنا وشيء أيون بن عبي عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم أستسل من سنة صفت أغريش ياتي من كرامتي Allah yana daga karama da Allah ya yi mani. Allah ya girmama da anni mulittu maktuna an haife ni da kaciya. Wa lam yara sau'ati ahadun babu wanda ya gane aurata. Ba wanda ya gane aurata. Imam Al-Hadiyul Al-Hadiyul Bagadadi ya rawaito da tarihi ko Bagadadi da Mujaddadi na farko. Ya rawaito shi ta wasu hanyoyi da dama. wanda za ka yi cewa ma sha Allah ya karfafa mana hadisin duk wata hanya da aka ce ya malam suke duk wata hanya da ya koyo hadisin hanya ce mai rauni kuma raunin da ya kai ba za ka iya haɗa kan hanyoyin ba ba da na har ka iya inganta hadisin ko da ya zama da hasanu da gairi so da ka hanyoyi ne dukkaninsu da imai alamamun da bara ya rawaito da cikin mu da musayyir haka ya rasu shi a cikin al'ummar al'ausa ibn al-hakir shi ma ya rubuto sun ce a cikin sanadin ibn al-hakir bayan ya rubuto yake cewa a cikin sanadin akwai wani malami da yake ce mashi Sulaiman al-Fazani shi wannan malamin ana zargin yana wasa da kariya malaman hadisi ko ko da wasa suka samu ya yi yunkurin yi wasa da kariya ada sa hadisai ne yake da tsamari yadda cikin ne zai zo zakiya ne haka ne kawo wani da zai goyi mana ya zafi tumi shi ba da to wannan mutumin wata hamsi suna kaga hadisan da kake cewa sauran irin ka saka sa daira ta mawduwa yi haka ibn al-haythami a cikin majmu'ul zawani wa majmu'ul fawaid قال الخليل انا خليل بغداد yake cewa tafiyar kuke imani ka ba samu wanda ya ruwaito wannan hadisi ba in ba ba daga Hushai wa tafarrada bihi Sufyan ibn Muhammad al-Sisi wa huwa munkar al-hadith kuma ya kadaita daga Yunus daga Hushai sai ya kadaita da shi ta hanyar Sufyan ibn Muhammad al-Sisi shi ma yana da matsala wa huwa munkar al-hadith yana da hadisai manakir ina cewa hadisi munkar shine mutumin da dama ba a yarda da shi ba sai ya waya sai ta saba wata hadisin ka samu labari daga amintattun mutane gwamna da ya tafiya ya dawo amintattu wanda ba za su karya ba can sai ga wani yaki yana zuwa shi ya ce ya samu wata riwaya gwamna mai dawowa yanzu wannan labarin da ya zo da shi da cewa gwamna konkar da a hadisi ne saboda ne magana ce ta dama shi wata dama ba dama mutane sun ce idan ka ji ya mata magana in ba kalmar shahada ba ka ka yadda zana cewa ku yi rinsa mutane ko in ba na yana illa bai faɗa ba kar ka ɗauka to kuma shi ne zai ci karo da abin mutum da mutumin haka yake kaga na hadisi ta shiga duk inda zai fita ko windo ne an ce akwai akwai dana tsaro akwai immigration a wurin so ya kuma ga shi bai da bai da bai da passport bai da visa وهو مقر الهدي فبفعل مناكبه قال الخليل أخبر الأزهري قال sai da dara kuduni an tambayi dara kuduni an tafiya da ibnu muhammad al-sisi game da tafiya da ibnu muhammad al-sisi ba barani abu sayyib al-tabari kana kana lana dara kuduni hatta dara kuduni sai ce shaykhun li ahli al-sisa malami ne ga garin al-sisa yukallu usbiya ibnu muhammad al-fazali ana cikin sanin ibnu muhammad al-fazali kana zarifat sayyi al-hali fil hadith mutum ne mai rauni yana da miyagun ɗabi'u game da hadisi in ana sallah ba a magana dole ba san tona ba kada salihu na muhammad al-hafiz sani ibn muhammad ibn al-sisi la shay'a wannan ya gama da shi da yake babu ne kawai kana magana mutane ka cin mace kawai aka ce mutum na wani alaƙin da ka ce ba kuwa ina ka cin mutum ka ce eh a wani akwai su ya amma da bangaren hadisi na shaida shi game da wannan hadisi وقد رواه أبو القاسم بن عساكر من طريق الحسن بن عرفة حدثناه شيء أن يونس أنا الحسن أنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرامتي على ربي عز وجل أني ولدت مفتونا لم يرها قد سوءتي أما تفسير الكاتية تباب وانتي قال أوراتا وفي إسناده إلى الحسن بن عرفة عدة مجاهيل في إسناد تعرفه أنا حسن ابن عرفة وأخوي mutanen da ba a karɓar riwayar matakin ne mace wahala mace hul da yake da yawan abu ko ne da mace hul da hali ka ta so mata man hadisi ba ta karo da nan kamar yadda suke kama da hadisi na na wani abu mai kama da tonan asiri malama ne duka ba za ka kuka masallaci ba ka rike karfi in ka yi sallah kana da asuwaki ga burani ka bude ta ce kaga wannan kina masallaci da shi ya ba mu labarin da rafi ka ai da gani shi da Allah ne rubuta mana da malama ne duka ba su da sai sun gwana shi yasa ya haifu ka bai da ka kiban ba ya ke da shi sosai ba amma kaddanta mana ne ne kawai makarantar ka zai zo ya zauna ya zo makarantar ka ya rika jin hadisanka yana kallon mu'amalarka sannan yana jin hadisanka na kai kaci sannan yana sauraron suwa kake riwaya daga gare su ya sa malamai da an ce ya zo gari masu hikima sai ce malamai ba karatu wannan sati yana da sai fitinan na yaron da ya bargana sai fitinan na ya bargana shi kuma da zai takara makarta ko ba karatu ne ce muna hutu wato ne don yin goro bai za a koma ba rana yana farin garin gobe za ta gaba da karatu to sannan idan ya zo kana karatu to ka san abu ne da dole sai mai tunani kana kawo kuma kawo wani malami ko ka kawo wani malami mahaifin mahaifin wancan da kake rabi ya tabbatar wani mahaifin ke da sunansa daya sai kokarin tattala maka mana ko kana nufin wani dan wani kana cewa eh an gama da kai sai kuma ce ba ma da shi bane wallahi da shakka na kana yake to duk ina fata da kana ya zo da kasa da kana ma dai da kana mai kawai ya kama ce ko rubuta shi akan bai san me yake ba to za a ce ko dai ba a san halin mutum ba ko kuma a kwata kwata ba a san mutum ba ka misali yanzu ka zo a Najeriya muna da mataki wani hudun a abin nan majahul al'ayi idan ka ce da Allah jarabawa ce za a yi gobe amma kana so ne a rubuta maka tarihin dogon yawon wani wankin soja da ake girmama ranar shakin jirari ko waye baban shi wace ce mahaifiyar shi ƙauyensu da lokal gamman da yadda ya firamare da sakandare da gida ko diploma wani ba su ya kawo ka ko kuma ka ba ka shiga ka daga gida Allah adireshin gina kake so ya baka kisu kan wani online ba wani ba wani wahalar da ke kawai masu hikima ne suka zauna suka tsara suka gida to wai nan majahul suna da majahul hali ne wa kana abu da sai muna taki wa man sanaka hubun jaruhi wa huwa kazzab farawahu an shahada ibn arab ibn al-asakir yake cewa ibn jarumi shi ya saci wannan hadisi shi kuma mutum ne mai shimfiɗa wa annabi ƙarya sai shi ya ruwaito shi daga al-hasan ibn arafa sai hadisi da ya zama mai da hanyar da zai iya kai labari wannan dai ibnu ibnu kafir a cikin bidaya da haya yake cewa wajen da shi da shafi da riko da tamanin da takwas yake cewa kuntu an yi wani kafir ibnu kafir yake cewa na gani ibnu taymiya na ga wata matsala yana nufin na ga wata matsala ta ibnu taymiya da a cikin ta ya tattauna wannan matsalar ta cewa an haifi annabi da kaciya dukkanin dalilan da aka kawo ko dai ya hukuntar da su da ifai ne ko kuma ya hukuntar da su cewa hadisai ne mawuwai ya ce wani masar da bihi albabu hadar kauli yana da abin da ma kusa wannan magana suka kafa hujja da shi ما ذكره محمد بن علي الترمذي abinda Muhammad ibn Ali al-Tirmidhi ya ruwaito wannan ba yana da Tirmidhi na ba Tirmidhi na na Allah a ba shi ba akwai wani mutum da yake ce mai hakimun Tirmidhi gobara ce kai wannan mutum gobara ma a garin da kowa ya wanka da ke ta yana ta zai kona kuɗi na suna ka wata balbala ce mai zaman gaskiya ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin ana kira kimar turbini ta zama ganda yake kawai shi in ya tashi yake hukunci na shari'a kawai zama zai yake kuma ya kamata ba ta yi shari'a kawai sai rubuta ta haka shari'a ai ta da ne kamar zai yi hutu kawai a ce ma shari'a ta ce sai suka ce ya kawai suna ce wannan mutum ba kuma yi da daina ne to ya ce ya kwaiko suna kafa wuce da yakin da ya ambata sai wuce za ta tabi ta da sallama lokacin da yake maganar mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam fa kale to minha daga cikin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam wai anna safiya ta bint abdul muttalib safiya ɗiyar abdul muttalib wai kenan ko kana ta ce aradtu an a'rifa lokacin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi sai na so in gane a zakaru huwa afwansa daga da aka haifa ko mace wala aitu maftuna kawai sai daga an mace gaciya mana yake wa hadda hadisi na ai wannan hadisi ma ba zai tafi tabbata ba ta najiyar isnadi bai tabbata ba ta najiyar da lana bai tabbata ba wala yake lahu isnadi tsoron kuɗi hadisi ma bai da wani isnadi za iya gane shi ne bai da wani isnadi kamar yanzu kawai sai wani mutum ya zo ya je ko farfesa wa ai mahmud ya ku shugaban hukumar zaɓe ko sai ya nufi ne kace ya ba ka certificate na ritualin ma'ana na na kaci zane na sanata kai daga wani zan fiye ga kai ba ta zuwa ban ma da kai da ta kuma a haka sai shi ne wannan shi bai da gari amma yana sa bashi a bashi shahada sai dai ta zuri kuma an kaka ta da wannan maganar ka kaddara wannan maganar ta tabbata ta ci karo ko da ta gani ya faɗa za a cikin ruwa ne ba daidai ba kaga ta mun mutu ta yana da ta ba wani ga daure ko shi ke ne da mota ce ta dai ka ta ga a cima da shi ta akwai magana kamar ka da abu da shi Umar ibn Abi Hassan ibn Hibatillah ibn Abi Jarada ne kitabin sallafa ko ya fita da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin wani littafi da ya wallafa wannan malamin ya fi shahara da kamaluddin ibn al-Abi haka ya shahara akwai wani shafi wata risala da ya rubuta inda ya tantance a iya fahimtar shi cewa an kai ta ta bi da kaciya kuma ya kisa wannan mazhabar amma ba a daɗe ba haka za ka yi mashi martani shi ne ya burka Umar ibn Abi Hassan ibn Ibn Dillai ibn Abi Jarada yayi wa kamalun da ibn al-Aqi martani shi kamalun da ibn al-Aqi ya sa Ibrahim da shi da shi ne ya yi mace martani game da abin da ya rubuta na kaciya da aka yi ta annabi da ita kamar yadda shi ya faɗa yake cewa sai musaddiqi isa na wa karrara fi a cikin hadisi a cikin littafin ya tabbatar da cewa a karatu da gashi da lillahi sama kuli da mamduna an haifa da sallallahu alaihi wasallam da kaciya aka yi tabbatar amma dai babu dalili don abubuwan da ya faɗa ba ingantattun maganganu ba ne har ma da gaske cewa mai da ibn hajar da wani magana game da abin da ya faɗa ga da wasu sahabai na ilan cewa galiban hujjojin da ya kawo hujjojin ƙarya ne su kuma waɗanda ba na ƙaryar ba kamfin su masu rauni kaga wani za a karɓa wani za a karɓa kamar yadda misali sai ya zo a ce ka tafi kasuwa za ka yi sayayya tukun-tukun da ka zo da su duka na takarda ne yake na ko su kuma yadda rifin biyar da ka zo da su coci aka yi masa da hamsin da goma da ashirin da dari kaga ne ba ka wace su aka to shi wannan duka da ka sai shi wancan malami ya zauna ya ba ya ganin jami'in a yankin hanaf ya dauko shi ya kokari ya yi mashi da hakiki eh an mashi martani sosai an mashi martani da hakiki ne وهذا محمد الترمذي الحكيم ويوتي ga الحكيم الترمذي yace lam yakun min ahad alhadith mane to wanda wannan malamin hakim الترمذي ba malamin hadisi bane wala ilma da bi turuqihi wa qira'atihi bai da kawai na ilimin sanin hanyoyin hadisi da yadda ake ta'amuli da hadisi wa inda ma kana fihi da kalamu ala isharat sufiya kawai yana maganganu ne bisa ishara irin sufaye والسرائي جماعة كتاب الريقة ودعوة الكشف لكم دعوة يا أهلنا يسد يا بنا مني إيه وكنا كما جاية كنا كنا حدثني حدثني رانا يقوشي يقوشي كرنسية شك مكنا يا نأنني na dai kasa hakuri na dai tambaye shi wai da kaciya ka yi ko ba kaciya kuma ya ce man da kaciya da ka ga shi kake mashi menene sunan da yake maka haddan da ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam التي وجدت مقصودا ونشيء يتكتب عن الأمور الغائزة game da al'amura masu rigima rikici a wata sarki ce sai ta tambaya na kira sallama wani haɗayi da kuma tabbatattun al'amura ko wadansu matsaloli masu muhimmanci har ta kare da suka lana da zalika a ƙa'idar da kuka haini yau maganganu da yake ma har suka fitar da shi daga da'ira ta ƙa'idodin malaman fito wata haɗa tsana alaihi bi zalika wani izara har yi tantance suka da Allah wani wa ma na ne da yi wasu suke wa sufiya masana fiyo da malaman sufanci da da masana shari'a suka yi suka a kai hatta sufai masu yasa wani da shi da yake ba faratu da zalika an sirar da marmiya suka cire shi daga rayuwa irin da mutanen kirki wa kasu suka ce inda kuwa da kada ta yi shari'a ma fara da bihin jama'a ya ci kowane addinin mu na musulunci da abin da ya raba kan jama'a ba su tauta ba bizani kalkalaha sai ya cancanci a soke shi wa shana'a a huna namar ai Allah wani ne wa mana a kutu ba kumil a hadisin mawdu'a ya cika littafin shi da hadisan ƙarya kai ka ce ma shi ya fi san hadisan ƙarya كيف ذاك وحشاها من الأخبار التي ليست بمروية بمروية ولا مرفوعة يكفك لتبين لابار سكن بأتبت أروي توسبا sannan ba a taɓa ganin wanda ya ji daga malami cewa haka magana take ba wa anna da fiha qadiyyal umuri shar'iyya ya rika kokarin kawo dalili ga wasu koyayyen al'amura na shari'a التي لا يؤكل معناها بعلم ما أذأبها وما أوهاها ونتبع ذاك فيمتر الصلاة وذاك فيمتر الذكر سكين فيما بعلم غير متدليلة sai zai zo ya samu wata matsala da an yi samani matsala ce khilafiyya kamar misali ya ce matsalar idan mun shiga da janna da wani yare za a yi magana sai ta da annabi ya ce mashi ma da hausa za a yi ko sai ki rubuta wani ya haka su mutane su ne da larabci da ya karanta da hausa za a yi annabi na ce da da da da mata mashi lamba ne kawai ya masa mamma da su ne su jayi da mata kun na su daga dabi dan kun yi da ce shi ne ke ta jayi ya ai jayi ya ai jayi ya ko kuma za a ce idan mace ta aure maza fiye da daya da wani idan suka rabu koyar da su ta sake a wurin wani kuma duka suka shiga da ta ɗaya na kira ina za su kwana da hawa ko kuma a ce misali dawo na farko ya rasu na biyu ya rasu na uku ya rasu kuma ta da suka ce wani auren bai ita ba da suke da ba wani miji ba ta da shi kowane miji lokacin da rasu bai rinta rasu wani miji na ta to ka miji ma zai ce na haɗu da annabi ya ce na farko ko ya ce man na tsakiya ko ya ce man na ƙarshe to ya kace an yi ko na fita na fita to yi rairin wannan haka yake kawo abubuwa mai ilimin ma a za'afa ka yi mamakin raunin maganganar haƙi musulmi wa ma a wuhaha da awa ma a za'afa da wa ma a wuhaha duk ma su da wannan ma ta kara kuɗi kitabin da wata mahuni a cikin daga cikin abin da haƙi musulmi ya ambata cikin wani littafi da ya sa masu wani littafi da ya sa masu na a cikin wai أن يسجد عقب كل صلاة يستفيها بدلة السهو shi wai tsarin da yake shi ne duk tattara farisar da ya yi ya bari da na rafkar kuma wanda shi da ya kun sahabi a kwaje rafkar kuma ba me ya sa ya abu ne mai kyau to da kullum ka rika baki na haushi kullum ka rika baki na haushi kaga yayi kan kuma gaskiya ba haka da mali sun ja kai wannan na ne da tafi da yake wahalar malai ne wannan na ne da cikin abin da baya halatta aikata shi bil ijma'i sai ijma'i malamai gaba daya wani malami ta adabi ta wani wasu ta bibi ko yau kan bibi ta kafe shi to sai ke da da ta rokar zare ke baka sai na ki gashi ko an yare ko an yare ki da gashi kamar da yasa wannan mutumin da ya yi shi da rokar da zarura ba su sani shi ba ya kafa da tsada lafi na kiya kawai shi sai ya da da rokar ba haka ya faɗa haka yake ya ce wa bari masu wani ina da kudu wani fidai sai ya aikata haka ma an yi dinkina shi zuwa ga tsakewa da wuce gona da iri wani mace da da kuma kirkira mana ya zama fiti an to abubuwa yana kawo miliyoyi a cikin musulunci waɗanda ma an zala samu bi a cikin sa yace wa ma aka wa sabiya ga kauniya amma a inda aka hakaito daga sabiya da maganar da ta faɗa fara aiki mahtuna إذا كان هناك يتمنى الله صلى الله عليه وسلم يريد تتتي والشدة تدي وقوم تتي da sai ka sai na ga cewa ne na miji ne da har ma ga ta mashi gaciya. To da irin a hadisar uku ko ka ba wannan magana da safiya ta faɗa ai tana kurkuri wani sa'i da ke hukumar da biyar sauƙan ki a hadisi. babu wani mutum a duniya da ya ganin al'aura ta har dai akwai cin karo da juna ba kullu hadisin shahada da bashi na jin al'afa kai duk wani hadisi a wannan baki na cewa an kai ta annabi da kansa yana warware nan wai wala ya zuwa min ha babu hadisi ko kwaya ne ne ya tabbata walau wani da mafsuna mana yake ko ka kaddara ma mun kaddama ta kimar jadaliya bisa kaddara ma mun kaddara ka ta tabi da kafiya wa ne ta hada da khassa shi sallallahu alaihi wasallam wannan sai ba ta ba ne da bai ce ba ta kana da wani bane na tabi sai ta zo ce ga ka kana ta yawo da kana da wannan ina da ni ma ne an haife shi da wata karama shi wata irin karama ce na wata wata ba mu da fara cikin wannan da aka yi sanya wuta. Wanda ma yace ruwan shayi ne zan wata maka. Duk ne wannan ne karama duk garin nan kwana ne. Haka yake ne abu na kai ko kuma wani abu wanda ba su yi mutane abin da ba ba su kai bane zama wata karama da kana ne. A wata da ya haifi wasu jama'a ta haihuwar shi an haifi wasu da kaciya. Bayan haihuwar shi an haifi wasu da kaciya. sai suke nan ina sarama a cikin hajji a cikin wata lafiya. Amsa ta ce babu, babu, ku shi ne kisa mu inna kasiran minan nan domin da yawa daga cikin mutane, da yawa daga cikin waɗanda aka haifa يولد غير محتاج إلى الختان da yawa aka haife su ba tare da bukatun wani abu na kaciya ba kawai an haife shi an riga mashi kaciya kamar yadda bayani ya gabata wasu na cewa tuwa da na uku an ka a nan shi ne ita gudun hajjar ita ne malamin ke kai shi ne ba ku katara ce sai an zama wani abu na an ka a cikin yare kenan kafin aisha ta sallallahu alaihi wasallam suna mai wayar da jahiliya an sami ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu a nan da can da aka yi su kaciyar wadanda kaciya ce wacce ta riga ta gama wani ne da wani abu da zai yi zuwa ya ga kuma wani abu ya ga kama ba cewa ya ce wannan na musamman ne a cikin mutanen da na rawa da cikin na ko na cikin da cewa wanda ka haife shi da kaciya to akwai abu kadana da karka da shi wannan iya samun shi suna ko wani abu da aka sun haka ko wani sharri ko wata dai musiba za shi iya samun shi za mu isa akwai wannan canjin ku shi kenan idan har akwai wancan abadan kuma ta tabbatar cewa haihuwar mutum da kaciya ba za ta zama wani abu na karama ba to ina ma faɗi da suka ɗauko matsalar da suka rika yaya cewa na ya sallar suna haifi shi da wata karama karamar da wata aikin kenan ba su ne da ta ce maka akwai dubunnai ɗaruruwa ko komaiya shi ne ka shi ne na ce mana yake hukunci shi mana mukaddara wani wani da makuna bisa kaddarawa a kaddara ma aka yi shi da kaciya wani ta hada ne na kasa ciki sanin da wani sama wannan bari zama cikin kima ne ta hada wani annabi ba ba ya ba ba ya ce wani shi wani ta kasiran gidan nan kaso mai yawa daga cikin mutane ya ja wadanda ke haihuwa a wancan lokaci har yanzu ba يولد غير محتاج إلى الحدة aka yi aiki shi ba tare da ya bukatuna ba na kasiya ba. Kenan tun da kuwa kafin haihuwar sallallahu alaihi wasallam da ba haihuwar sallallahu alaihi wasallam an samu wani adadi da aka yi su da irin wannan ba zai tura ke da ke amma da ke da ba ko ya fi suna ya cikin wani shirin shi ne kawai yake masa shi kawai yake masa shi za ta kuɗi wannan abu kamar misali yanzu auren mata ke da iya ne kamar da Allah sanar da wani wasallam kafin wani kashi wani abu da tsari ne ya yi da awa wanda sai kashi to da ma sun yi yana wani da iya rayuwa wanda ba a yi ba ba a yi ba amma bayan sallallahu alaihi wasallam wanda ba da yi wucewa a kan wannan ada kibab sudah tak kecil lagi wanita dapat usia baca siapa wanita ada sabar ragama pun sekian macam ragama yang ada di ya Allah bab mandi kiri rumah mandi macam tu bab di rumah mandi kejar usia sama kan siapa Ahai baca tidak, ahai baca tidak, ahai baca tidak, ahai baca tidak. Wanda kuma wannan abu ya faru da hankali da gaskiya ada kiri wanda ba zai iya kuma ba. yana alaƙa da kai na tare wanda da kai kuke tattauna rijiyar kuma mai tashi ne wani kuma kuma tashi kuwa ne ya mai cikakkiya ne wani ya cikakkiya wani ya cikakkiya wani kuma ya cikakkiya ba zai kuma da amada wani sarki na sarki ba zai yi sarki kuma wani ba ya ci ba a tsawon ta magana ce da haka ne magana da mana yake ba ɗaya na magana ce ba na mai da suke ko a ƙarƙashin matsala ta farko wanda wani kan kuna ba da yake farfata kariya na cewa yana da dawa ya ba da kasama a kai ne da kariya yana yin shi kan da ba da wata fayi ya tafi kan cewa da ni ne da ke kokarin kawo wannan tsibirin da ne ke kashe musamman da ba a ne ke da biyu duk da kaddara ma a kan da ma ta kiman da yake da cewa harfi da kariya ba wata karama ba ne sallallahu alaihi na har wani da ai da ta barka ta kaza ki ne kaza ma ya faru da ni da ni da kaciya ko kuma ki nasara kaza ko kuma kaza wannan ba za ku yi kuwa ba saboda ne ba wata ta aba ba ce ta kaza masu musamman da za a ce an girmama musamman da su da zamani da zamani da mai zamani a gaba ba yi kuma ta ce ma ka yi rikin da ta ta ne ba ko ta sani ba baya shekaru shi na manyanta ko ma ka ce shekaru na da jantaka yau da jantaka shi kuma wani shi wannan manhaji na annabi Ibrahim shi kuma ina yake kiyan idan bai shiga jirgi ba shi ya karantar da mu a isa da zai tsara guda goma na cewa ko da su suke ana neman ilimi zan shi ya tsare wa ina ba su da goma ba da haka dai mada takaice yana tattare da masu fahimtar cewa ba wani wani zai ce an haka da kudin lafa da sama da kaciya ba ko da rukun da ya zai iya kawo ko da kudin da ya mutum zai kawo amma ne mai wahala da ke iya farko da shi kariya ko ya iya tsallakawa da shi da yara da kan hujja da shi kamar yadda a sashen shari'a wannan haka ake nema. Sai a kasance mu da mutane sai mutane su karɓa da salamu a kasu masu tsaba. Berarti kita juga sama ibaratkan kurang semua tekstil dan dalam mobil kita berkaitan dan dan dan